أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatun na fiqh bisa mazhabin Imam Malik wanda kamar da aka sani muna karantawa ne daga littafin Al-Muqaddimatul Izziya kuma wannan shine karatun mu na uku a cikin karatun wannan littafi mai albarka wannan shine zaman mu na uku za mu tashi daga kan fasli ne har yanzu muna cikin kitabun tsahara mai littafi ya ce faslu wannan wani fasli ne ta jibu izaratun najasati ya wajabta a gusar da najasa an saubil musalli daga tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da bigiransa wato gurin da zai yi sallar a kai wa huwa ma tamassuhu aba'uhu shine abinda gabansa za su iya shafarsa idan kana zakiran laha idan ya zamto yana sani da najisar to wajibi ne kawar da ita har ila da wani sharadin kuma shine qadiran ala izalatiha bil ma'in mudraki gaba wato ya zamto kuma yana da ikon gusar da ita din bil ma'il mudraki da ruwa mudulaki wato sake ruwan da an ce maka ruwa kasan shi ake nufi ruwan da wani abu bai canza ba daga cikin subofin nan nasa guda uku mai littafin ya ce falau a zalaha bi gairihi da a ce mutum zai gusar da najisa da wani abin da ba ruwa ba kamar a ce ga najisa nan a jikin tufafi amma sai mutum ya gusar da ita ta hanyar amfani da abin da ba ruwa ba kamar kemikal ko fetur ko wani abu haka ko kuma ya sanya ruwan da ba mudalaki ba kamar ruwan sabulu ya gusar da najisar yace wasalla kuma yayi sallah da wannan tufafin haka lam tasihha salatu sallar bata inganta ba wato a shikenan duk tufafin da kasancewa akwai najisa a jikin shi wajibi ne ka ware shi gefe idan ka zo wanki ka wanke shi da ruwa mudalaki kada ka sanya shi a cikin sauran kaya ka je ka tsoma shi a cikin ruwan omo ruwan omo baya gusar da najisa idan ka yi sallah da wannan tufafin a hakan bayan ka wanke shi da ruwan oman to sallar ba ta yi ba mai littafin ya ce wai za su ƙaɓa alal musalli wa huwa fi salati najasatun idan najasa ta faɗo akan mai sallah alhali yana cikin yin sallah batsalar salatu to sallarsa ta ɓaci misali kamar matar da ta goyi yaro a bayanta tana sallah tana cikin yin sallar sai yaron ya mata fitsari to sallar ta ɓaci sai dai idan ya zamto yaron ta yi masa nafkin ko da sanya mishi pampers ya yi fitsarin amma fitsarin bai ratso ya taɓa jikin tufafinta ba to wannan babu komai وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة hakanan idan ya tuno alhali yana cikin sallah annabi saubihi aw badanihi aw makanihi najasatan cewa akwai najasa a jikin tufafinsa ko kuma a jikin a jikinsa kai tsaye aw makanihi ko a muhallinsa idan yake yin sallar akai ya tuno cewa akwai najasa hakanan sallarsa ta baci to amma sai dai anan akwai wani tambihi guda idan a jikin tufafinsa ne mutum sai ya tuno akwai najisar ya san cewa idan ya yanke sallar kafin ya je ya sanyo wani tufafin mai kyau ya zo ya ci gaba da sallar ko kuma ya zo ya faru wata sabuwar sallar to lokacin sallar zai ƙure ko kuma zai wuce to sai ya ci gaba da sallar shi a haka ba sai ya sake ta ba kuma misali a ce sallar azahar ce ko la'asar bai yi su ba sai dab da faduwar rana to ya zo yana cikin yi sai ya tuno ai wandan shi akwai najasa gida kuma sai ya hau babur kafin ya je gida inda tufafin shi yake sannan kuma a kusa babu inda zai shiga ya wanke wannan najisar da ruwa mai tsarki to kawai ya ci gaba da sallar shi idan ya idar da sallar shi kenan ya je ya sauya tufafin kuma sallar shi ta yi wai za ka yana makano najisan idan ya zamto muhallin da za a yi sallar a kai mai najisa ne misali kamar taburma ko dandanan ƙasa ko wata shimfiɗa haka ya zanto akwai najisa a kanta waje ala alaihi satiran ɗahiran kasifan bi musallasatin sai mutum ya sanya satiran wato wani abu mai rufewa ɗahiran tsarka kasifan mai kauri bi musallasatin wani za a rubuta kasifan ɗin nan a sanya ca mai ‘ya'ya uku ai safinan ai kakkaura to jazatin salatu alaihi mutlaqan yin sallah a kan shi ya halatta mutlaƙan wannan abu kakkaura ɗin ya haɗa hadda leda mujibin sanya abu kakkaura ɗin saboda kada najasar ta ratso ne to kaga idan aka shimfiɗa leda a kan najasar ba zai yi najasar ta ratso cikinta har a ganta ko a ji warinta ko wani abu ba saboda haka ko leda mutum ya shimfiɗa a kai ya yi sallah shi kenan ta yi a'ani lil marid sahihi ina nufin ga majinyaci da mai lafiya duka in sun yi haka sallar ta yi alama rajaha hubnu yunusa bisa abinda malam dan yunusa ya rinjayar faslun wannan wani fasli ne yufa an yasiri dami mutlaqan ana yin afuwa bisa jini dan kadan mutlaqan sake ba tare da wani kaidi ba a'ani ina nufin sawa'un kana da mahailin daidai ne wannan jinin mahaila ne au nifasin ko na biki ne au maitatin ko kuma na wani mataccen abu ne ra'ahu fi salati au kharijaha ya ganshi a cikin sallah ne ko a wajen sallah min jasadihi daga jikinsa au gairihi ko kuma inda ma ba jikin nasa ba kamar tufafi ko wani gun wa yasiril qaihi hakanan ana yin afuwa bisa dan kadan din ruwan gyambo kamar diwa wasadidi da kuma ruwan kurji in dan kadan ne shi ma ana yin afuwa akai war yasiru abin da ake nufi da dan kadan din nan ma dona dirhami wanda bai kai fadin dirhami ba wal muradu bid dirhami abin da ake nufi da dirhami anan shine albagali aina alfadari ai adda'iratu allati takunu bi batinil zira'i min albagali ai ana nufin wannan shan kurin nan wanda yake cikin zira'in wato kafar gaba ta alfadari kafar gaba ta alfadari daga ciki akwai dan wani shan kwabo haka wani abu kamar kuri kamar fadin kwandala to kamar daidai wannan in dai jinin bai fi fadin haka ba kwandala din nan ta da to in je jinin bai faɗin haka ba to babu kuma in an manta an yi sallah da shi in an tuna kawai shi kenan sai a wanki kuma dama shi wata fa'ida guda shi ne idan mutum ya manta ya yi sallah da tufafi mai najasa bai tuno ba sai bayan ya idar da sallar to malamai suka ce idan da isasshen lokaci ya rama sallar idan kuma babu isasshen lokaci shi kenan sallarsa ta yi amma sai ya wanke najisar ya kawar da ita saboda gaba saboda sallar da zai yi a nan gaba na'am na'am na'am na'am alhamdulillah tambayar tana da ma'ana sosai yana tambaya ne akan kamar da aka ce idan mutum ya wanke tufafi tufafi mai najasa aka wanke shi da ruwan da ba mutlakin ruwa ba wato ruwan da ba mai cikakken tsarki wanda yake da sufofin nan nashi uku warinsa launinsa da kuma ɗanɗanansa ya zamto ba su kubuta ba wato kamar ruwan sabulu in aka wanki tufafi mai najisa da shi kuma aka yi sallah na ce sallar ba ta yi ba kamar yadda shi ma mai littafin ya faɗa to shine tambayar da aka yi a nan shine to kamar masu wanki fa wanda bayan sun wanke da tufafi bayan sun wanke da ruwa mai omo din ko mai sabulu sukan dawo su daure tufafin to yaya shin wannan ya tsarkake tufafin ko kuwa yaya to inda sun daure shi ya daure sosai da ruwa mai kyau domin matsalar su shine kamar masu yin wanki haka commercial haka to yawanci ba su cika kula da wannan din ba in sun tashi yin daurayar ma ba ɗaya bayan ɗaya suke daure su ba cakuɗa suke yi da yawa shi kansa ruwan ɗaurayar in ka ganshi sai ganshi still dai akwai datti a cikin shi amma da za a da za a ɗauraye shi ya ɗauraye sosai to tabbas wannan ya isa ya yi wallahu alam wani asarin dummali izalam yunka hakanan an yi afuwa hailawa bisa gurbin maruru idan ya zamto wato ba a matsi shi ba ai lam yi usar ai ba a matsi shi ba ko kuma bai matsu ruwa yana fita da yawa daga jikin shi ba wa an damil baragisi haka nan an yi afuwa bisa jinin kudin cizo shi ma kudin cizo yakan ɗanyi aman jini a jikin mutum kamar yadda sauro ke yi haka ɗan kaɗan ne haka ɗan ɗis-ɗis to wannan babu komai wa ɗinil maɗari da lakan nan ta ruwan sama kamar an yi ruwan sama waje ya caɓi haka caɓi ko'ina da shi ma wannan don mutum ya yi tafiya cikin caɓi ko laka ta faffan a jikin shi to in yi je sallah wannan shi ma an yi afuwa babu komai sallarsa ta yi wayan kanatil aziratu fihi ko da ya kasance kuwa wannan layin yara suna yawan yin bahaya a layin ko a gefen hanyar to kaga za ta iya yiwa tun da an yi ruwa tabbas ne cewa wannan cabin ya gaure da wannan najasar tasu eh to to koda koda ya kasance hakan to dai an yi afuwa babu komai illa an takuna najasatu ghalibatan sai dai idan ya zamto najasar ita ta farin jayi kamar a ce wajen gaba ɗaya kawai juji ne da kuma guraren zubar da bahaya haka da sauran kwata da sauransu ko kuma a ce ruwan kwata kaga ruwan kwata ai najasar ita ce marin jayiya a cikinsa ko ba haka ba yawwa idan ruwan kwata ne to wannan kaga ba ai afuwa ba aw yakuna laha aynun qa'imatun ko kuma ya zamto najasar tana da wata alama tsayayya da an dubi inda ta fantsalo a jikin mutum za a gane ai wannan abin da ganin shi kashi ne a jikin tufafin mutum to idan ya zamto haka to wannan in aka yi sallah da tufafin mai wannan caɓin wanda akwai alamar kashi a jiki to sallar ba ta yi ba an fahimta? na'am amin yanzu za mu shiga bayanin abin da ya shafi farallan alola da sunnoninta daki-daki shi mai iziya babbancin shi da sauran littattafai da muka wuce a baya kamar ahabari kamar ashmawi shine a kowace gaba kowanne abu zai gaya maka yadda ake yin shi ba kamar su sauran ba sauran kawai za su faɗi sunan abin ne sai a wuce gaba amma shi wannan sai ya tsaya ya maka bayani dalla-dalla kowanne abu ga yadda za ka yi shi tare da hikimar yinsa ya ce fasulun wani fasuli ne fara'idul wudu'i sab'atu farallan alola guda bakwai ne al'ula na farko ni anniyatu niyya sai tsaya ya yi bayani ya ce wahiyar ƙasdu bil ƙalbi niyya ita ce nufar abin da zuciyarka fenuwi bi kalbihi inda gasri wajihi sai mutum ya niyyata da zuciyarsa yayin wankin fuska fardal wudu'i zai niyyaci farlancin alola to kaga anan bai ambaci cewa zaka ce nawaitu kaza kaza kaza ba kamar yadda na sha gaya muku a baya wannan nawaitu din ba abu ne wanda malamai masu ilimi suka raja a kai ba yawwa furta niyya nawaitu kaza kaza kaza in banda kamar a wajen aikin haji da kuma babin yanka kusan babu wani abu wanda kai tsaye aka ce in ka zo sai ka furta niyya hatta sallah in ka zo kawai ka niyyaci abin a zuciyarka amma ba wai ka tsaya na waitu a da'a salatu zuhur fardan iktida'an bil imami a kawai ka niyyata a zuciyarka za ka je kana na waitu na waitu har liman ya dago daga ruku'u ka rasa raka na ko ka kidmar da limami ma kawai in kai kama yau ayyayin da ka cire hannu ma kawai zuciyarka ta riga ta halarto sallah kaza za ka yi azahar kaza kaza kawai shi kenan ka kabbara amin ya rabbi amin kaga anan ku saurari bari mu mai mata ku ji abin da ya faɗa game da niyya wahiyar ƙasdu bil ƙarbi shi ne ƙasadi wato nufar abin da zuciya fayanwi bi ƙalbihi inda gasri waje sai ya niyyata da zuciyarsa kaga bai ce da bakinsa ba inda gasri waje yayin da mutum ya zo wankin fuskar shi zai niyyaci me fardar wudu'i farillancin alola zai niyyaci fara farillar alola domin tun daga sanda ka fara yin alola sunna kake yi wankin hannu zuwa wuyan hannu sunna ne kurkurar baki sunna ne shekarwa a hanci sunna ne facewa sunna ne sai ka zo wankin fuska daga sannan ne ka fara yin farilla aw raf'al hadasi ko kuma mutum ya niyaci dauke kari daga jikinsa aw istibahata ma kana al hadasu mani'an minhu ko kuma mutum ya niyaci neman halastuwar abinda karin ya hana shi yi wato kamar sallah kamar taba alqur'ani kaga wannan duka kari bawali da ka riga kai ko da kai tsarkin bawalin ba zai baka damar ka je kai sallah kai tsaye ko ka je ka taba alqur'ani kai tsaye ko ka je kai dawafi kai tsaye ba dole sai kai alula ba kenan yayin da ka zo yin alula zaka niyyaci neman halastuwar aikata waɗannan abubuwan yawa asaniyatu farilla ta biyu gaslu jami'il wajhi wanke dukkanin fuska kaga anan ma sai tsayaye bayani yace wa hadduhu iyakarsa wa hadduhu tulan iyakarsa a tsawo min manabiti sha'ar ra's daga matsirar gashin kai al-mu'tadi na al'ada wanda aka saba ila akhir zakani har zuwa ƙarshen haba nan kenan yawa dalilin da yasa yace min manabir sha'arar ra'asi al-mu'tadi din na al'ada shine saboda me kamar mu masu sanko kaga yanzu ni nake da sanko balanci sai na dauko tun daga nan ba wajen tsakiyar kaina a'a daga dididi na al'ada didi nan kenan haka nan akwai mutumin da yake wato fuskar shi mai yawan gashi wanda za ga gashin shi haddab da gira har shi ma wannan ba zai ci daga nan zai fara wanki fuskar shi ba a'a daga dai inda bisa al'adar dan adam nan ne fuska take farawa kamar nan yawa goshi daga nan mutum zai yi wanko ko da a ce gashi ya zo maka har dab da girarka wannan babu komai sai ka wanke har nan din ko da a ce kana da sanko to ba za ka wanko tun daga can ƙarshen sankonka ba sanko nan dama ainihi an san dama gashi ne tunda sanda kana yaro da can da gashi a wajen girma ko kuma duniya ta jeme ka ba ko wahalar neman karatu ko wahalar duniya ta yawa ya ce wa ardan hakanan ainihin iyakarsa kuma a faɗi ma bainal uzunaini shine abin da ke tsakanin kunnuwa biyu daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan kawai kenan ko da kana da saje to za ka wanke har sajen kenan tun shi ma sajen a muhallin wanki ya fito har sajen za ka wanke yawa waya tafaƙadu fi gaslihi a sasira jabhatihi zai lura sosai ya mai da hankali yayin wanke fuskar shi wato a sarirar jabhatihi na ɗanɗan na goshinsa ka san akwai waɗanda za a ganin goshinsu ya tattare ya bane to lalle mutum zai sa yatsansa ya tabbatar ya cuccuɗa in baka san asariru jabahati din ba yace wahiyat takamishul lati takunu fil jabahati shine nadan nan wanda yake kasancewa akan goshin mutum wa zahirar shafataini haka nan mutum zai kula da bayan labbansa guda biyu nan ɗinsa leɓen sama da kuma leɓen ƙasa mutum zai wanki din nan wa ma bainal mankirai haka nan mutum zai wanki abin da ke tsakanin ƙofofin hancinsa biyu wato wannan zozan hanci har nan mutum zai tabbatar ruwa ya wanke wajen wa yajibu takhlilu sha'arin lihiyati ya wajabta a tsatsefe gashin gemu alkafifati gemun da ya zamto sassauƙa ba mai duhu ba in mai duhu ne kawai shafasa za ka yi a lola amma a wanka ne sai ka wanke shi sosai ka tabbatar ka tsatsefe shi a wanka ne amma a lola ne aka ce ka shafe shi in mai duhu ne in kuma ba mai duhu ba ne to ka tsatsefe shi shi ma ka tsatsefe shi misali kamar gemun malam musa kaga mai dan duhu ne yawa yawa na'am yawa ayo na kamalan kabiru ai na jin bai fi rabin inci ba na ka yi a wanki ma ka kai wuce wa gaslu ma dala min al-lihiyatil kasifati da kuma wanke abin da ya tsawaita na daga gemu mai tsawo asalisatu farilla ta uku gaslul yadaini ma'al mirfaqaini wanke hannaye tare da gwiwar hannu ba zuwa gwiwar hannu ba kazan wasu malaman zaka sun ce ilal mirfaqaini zuwa gwiwar hannu to shi sai ce har hadda gwiwar hannu yawwa wajib takhlilu asabi'ihima ya wajabta a tsatsifi yatsin kowanne hannu yayin da mutum ya zo wanki na farko yayin da zaka fara alura sai ka tsitsefe yatsin hannunka na hagu na dama kai sau uku sannan ka dawo ka wanki hannunka na hagu shi ma sau uku kowanne sau uku uku fa kada kada mutum irin irin irin alolan nan ta ammawa kawai ka zubo ruwa kawai haka in mutum ya alolar kuda sallar sama bata yi ba domin wannan magana ake akan wajibi wajibi ne tsitsefewar to kaga wanda ya alwalar kuda ya haka ya haka a kaga bai bai aikata wajibin ba ko yau to kaga in aka bar wajibi ibada ta cika ibada bata cika ba kaga sallah bata yi ba kenan alwala bata yi ba in ko alwala bata yi ba kaga sallah ma bata yi ba yawa amin sannan idan mutum ya zo wankin hannu zuwa gwiwar hannu ko kuma har da gwiwar hannu to fa karka karka dauki cewa wai ai tunda ka riga ka wanke nan tunda tun a farkon alwala ban da shi a har shi din sake wankowa za ka yi gaba ɗaya har nan har yatsun again arrabi'atu farilla ta hudu mashu jami'in ra'asi shine wanke dukkanin kayi shafar dukkanin kayi wa awwaluhu na farkonsa min mabda'il wajhi daga farkon inda fuska ta fara wa akiruhu ƙarshen kuma gun da za a shafa shi ne muntahal jumjumati shi ne ƙarshen ƙiya yawa wato tun daga tun daga nan har zuwa nan sannan sai mutum ya juyo da shi wa man tawadda'a wanda yayi alula suma qallama azafirahu sannan sai ya yanke akai fassa wato farata ya yi alola kuma sai ya wanke faratansa au halaka ra'asa ko kuma sai ya sai wanke sai ya aske kanshi bayan ya yi alola fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'il taqlimi to cewa shi ba zai sake maimaita gun da aka yanke faratan ba wala mashar ra'asi haka nan mutum ba zai maimaita shafar kayi ba waqtulifa amma malamai sun yi sabani iza halaka lihiyatahu ba'da alwudu'i idan mutum yayi alulai gama kawai sai wata rigima ta dibe shi kuma yaje ya aske ya aske gemun shi to malamai sun yi sabani wasu sun ce sai ya sake wankin wajen ya wanke wajen wasu kuma sun ce ba sai ya wanke ba faqila yu'idu ghusla mawdi'iha wasu malamai suka ce sai ya maimaita wankin bigiran inda gemun yake wakila la yi ido wasu malaman kuma suka ce ba sai ya sake ba alkhamisatu farilla ta biyar gaslur rijlaini wanke sawaye biyu ma'al ka'abaini tare da idan sawaye wa huma in baka san idan sawu ba sune al'azamanin nati'ani fi tsarafai saƙaini sune ƙasusuwan nan guda biyu waɗanda suka ɗan burtso a gefen maƙyangyamu wani duga ta halilu a sabi'ihima an mustahabbatar da tsatsefe yatsun sawaye mustahabbi ne a alolafa amma ban da wanka in a wanka ne wajibi ne su ma tsatsefe su a sadisatu farilla ta shida addalku ciccudawa in baka gane abin da ake nufi da ciccudawa ba wa huwa imrarul yadi alal udwi ma al ma'i shine shudar da hannunka tare da ruwa akan gabar da ka kake wankewa din wala yustaradu muqaranataha ba sharɗanta gwamuwar su ba lisabbi da yayin zuba ruwan wato cudawar ba a sharɗanta cewa dole sai ta zamto yayin cudawar yayin zuba ruwan ba a'a zaka iya zuba ruwa a wajen sannan daga baya kuma ka cucula as-sabi'atu farla ta bakwai al-muwalatu shine jijjirawa wa huwa an yaf'ala al-wudu'a kullahu fi forin wahidin shine mutun ya aikata alolar gaba ɗayanta a lokaci guda min gairi tafriqin mutafahishin ba tare da rarrabawa mai tsawo ba ma'az zikiri tare da ambatu wato tare da tunowa cewa alula kake yi wal qudrati da kuma da kuma ikon gamawar lokaci guda amma idan mutum yana da larurar da ba zai iya gama alular lokaci guda ba sai yana yi yana hutawa saboda jinya ko wani dalilin to wannan kaga babu komai an fahimta wa sunanuhu sunnonin alular samaniyatun kwaya takwas ne al'ula ta farkon ta farkon sunna gasulul yadaini qabla idkhalihi ma fil ina'i wanke hannaye biyu kafin shigar da su cikin ƙwaryar ruwan idan ruwan a ƙwarya yake kenan wayanwi bi gaslihi ma at-ta'abbuda zai niyyaci cewa ibada zai yi ta dalilin wanke waɗannan hannaye din yace waya gasulu kullu wahidatin ala hiddatiha salasan zai wanke kowanne hannu ƙwaya ɗaya a bisa ita kadai dinta zai wanke ta sau uku magana da na faɗa ɗazu ta fito ko? yawa a saniyatu sunna ta biyu almadmadatu kurkurar baki wahiyar idkharul ma'i fil fami shine shigar da ruwa cikin baki summa yukhabkhiduhu sannan sai ya sai ya kurkura shi wa ya mujjuhu sannan ya fesar da shi as-salisatu sunna ta uku al'istinshaku sheƙa ruwa a hanci wa huwa jazbul ma'i bi nafsihi da dakila anfi shi ne jan ruwa da numfashinsa zuwa cikin hancinsa arrabi'atu suna ta hudu al'istinsaru facewa nan ma sai yi bayani ya ce wa huwa daf'ul ma'i min al'amfi shi ne tun kudowa ruwa daga cikin hanci bi nafasihi da numfashinsa ma'a ja'alis sababati wal ibhami min al yadi lisra ala anfi tare da sanya sababa wannan manuniya kenan wal ibhami da babban yatsa wannan kenan tomb min al yadi lisra daga hannun hagu ala anfi akan hancinsa wato yayin da mutum zai fatar da ruwa din yayi haka ya fato shi wa yubaligu gairu sa'imi wanda ba mai azumi ba an ce ya kai matuƙa fil mazmadati wal istinshaq wajen yin kurkurar baki da kuma shekaruwa a hanci wato ya kai matuƙa yayi sosai in ba azumi mutum yake ba mai azumi ma saboda ana tsorace mishi kada ruwan ya je ya wuce mar ne shine aka ce ya dan yi tare da lura yayi baya baya wal afdalu abin da yafi an yata madmada bi salasi garafatin in mutum zai kurkura baki to ya yi da kamfata ruwa uku suma yastan shiqu bi salasi garafatin sannan yayi shekar ya sheka ruwa a hanci shi ma da kamfata uku ba irin yadda yanzu gayu suke yi ba kawai mutum sai ga ya dan kamfato ruwa ya haka kawai ya fesar shikenan kawai sai ya ci gaba da alola in an zo sheka ruwa a hanci kuma in yi kamfato ruwan su sai sai to dai shikenan ya ci gaba da alola ba haka bane in kai kamfato ruwa ka zuba a bakinka ka kurkura ka zubar sannan ka cuɗa bakin ka cuɗa in akwai asuwaki a kusa sai ka yi asuwakin ka ɗanci cuɗa da asuwaki ka fesar sannan sai ka sake kurkurawa ka fesar sannan ka sake kurkurawa ka fesar kaga kayi uku kenan ka gama shi ma kuma a shekaruwa a hanci in ka sheka sai ka yi haka ka fesar sai ka sake shekawa da hannun dama sai ka haka ka fesar da hannun hagu ka sake shekawa da hannun dama ka sake fesarwa ka gama uku yauwa na'am duk wani datti musamman ma kore-koren hanya da sauransu za ka iya yi da brush hakan ma yana da kyau sosai musamman ma idan kasancewa lokacin sallah ya kusa sai ka yi brush idan lokacin sallah ya yi in ka zo to in ka zo a lula kaga za ka samu sauki wajen abu na wajen cuɗa bakin insha musamman ma da asuba kwarai kuwa eh idan ba ma kilin ba yau tambaya da azumi fa za a iya yi da brush nace idan babu makilin ba amma mai azumi ai kaga bai kamata yanzu ya brush ya sa makilin ba saboda dandanan makilin yana dadewa a baki kafin ya fita yawwa labina rabbi ɗin alhamisatu suna ta biyar mashul uzunaini shafar fatun kunnuwa zahirihima wa batinihima wajensu da cikinsu bi an yi rikila sababa ta yi shi ne shigar da manuniyarsa wannan kenan shigar da shi fi sima kai cikin ƙofofin kunnuwa wai da ara ibhamaihi ala zahiri ma ya sanya kuma babban yatsansa a bayan kunnuwa kamar haka kenan kamar haka as-sadisatu ta shida tajdidul ma'i limashil uznaini sabunta ruwa domin shafar kunnuwa domin wasu za ga danshin ruwan da suka shafi kayi da shi kuma da shi haila za a shafi kunnuwa to abin da ya fi dai a sabunta din saboda sunna ne sabuntawar asabi'atu ta bakwai raddul yadaini fi mashir ra'as dawa da hannaye yayin shafar kayi dawa da shi din tafiya da shi farilla ne dawa da shi kuma sunna asaminatu ta takwas tartibu fara'idihi jeranta farillansa kamar yadda suke din nan tun daga wankin fuska har zuwa ƙarshe kaga farillai ne na'am to jeranta sun a sunna ne akwai mai tambaya na'am na'am a yana tambaya ne akan tsefa yatsu da aka ce a yi yayin wanki tsintsiyar hannu ne ko kuma yayin wanki hannu zuwa wuyan hannu yayin wanke hannu ne zuwa wuyan hannu tun a farkon alolar tun a farkon sanda za a fara a rolar yawon wallahu alam na bismillah malam yawon ya yi liki na'am na'am na'am na'am to mutumin da ya yi likin a wandansa to mutumin da ya yi istinja'i ne ta a tambayoyin naka abu biyu ne kake tambaya a kan abu na farko kana tambaya a kan menene hukuncin wanda ya yi tsarki da hoge shin wajibi ne in ya samu ruwa sai ya saki ko kuma a'a mai hukuncin sa in bai saki din yi da ruwa ba sannan mai hukuncin kuma wanda fitsari ya daga a wandan shi to tambayar ka ta farko din wanda yayi tsarki da hogi to koda bai sake ba babu komai koda ya samu ruwa in bai sake ba babu komai madakar dai zai tsarki in zai tsarki da hogi din mun karanta a karatun umdatul hakam a hakam hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa mutum zai istinja'i yayi da duwatsu uku ko bakwai wutiri dai yawwa har muka kawo ra'ayin mazhabin Dawudu Zahiri ko wanda suka ce in mutum yayi da duwatsun da basu kai bakwai din ba ma ko yayi alula alula shi bata yi ba to ala ayi halin da mutum in yi dai yayi ya matsi fitsarin yadda ya kamata kuma yayi istinja'i da dutse wato istijmar to shikenan in ya samu ruwa in ya sake shikenan amma bai sake babu komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutanen Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu saboda su sun kasance idan sun yi istinja'i da dutsi din sukan dawo kuma su sake yi da ruwa sukan hada dubbin sai yake yaban su akan haka amma kafin su sauran sahabbai kawai in suka yi da dutsi ko da hoge ko da wani abu shikenan ko sun samu ruwa ba sa sake yi da ruwa da haka in mutum bai sake yi da ruwa ba babu komai alular shi ta yi wanda kuma fitsari ya ɗiga a tufafinsa to inda yana sani kada yi sallah da wannan tufafin haka yawwa in mantawa ya yi har ya yi sallah a haka to in har sannan ɗin ya idar da sallar to shi kenan ba sai ya sake ba musahabi ne sakewar inda lokaci in kuma babu lokaci ba sai ya sake ba idan kuma yana cikin sallah sai ya tuno da wannan abun to in akwai isasshen lokacin da zai ishe shi har ya je ya wanke wandan ko ya wanke daidai wajen najisar ko ya canza wandan ya zo ya sallah lokaci ba zai kure ba shikenan sai ya yanke sallar nan take sallar shi ta baci idan kuma in ya yanke sallar kafin ya je gida ya sauya wando ko kafin ya nemo ruwa ya wanke wannan wajen najisar lokacin sallar zai fita kamar in sallar asuba ce rana za ta fito to shikenan aka ce ya ci gaba da sallarsa insha Allah sallarsa ta yi wallahu ala na inda malam an da littafi yake magana akan kowane matacce mai rai mai tsarki ne to can gaba aka ce waka zalika a raka ku din da shi ne bangare a rako guminsa eh zin nata shi kowane abu mai rai guminsa ma mai tsarki ne kamar gumin doki misali ka hau dokinka ya sha wahala sosai ya yi gumi to don guminsa ya taba ka ba za a ce ba abu ne mai tsarki ba ko kuma don guminsa ya zubo cikin ruwanka na alola to ruwan ya yi za ka iya aiki da shi ko guminsa wanda aka yi huda da shi kaga yana yin gumi shi ma wannan gumin bai bata maka ruwanka ba ba na jisa ba ne abinda ake nufi kenan wallahu a'lam na yawu duk har yawun ma har yawu har hawaye duk ba na cita ba ne wallahu ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين.